أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصل اللهم تعالى على آله وأصحابه وأنصاره وأصحابه وأقربائه وأهل بيته أجمعين رضي اللهم تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa jama'ar musulmi musamman ku da Allah ya ba ku a ran dama da zarafi kuka halarto wannan zawiya ta mai alkhairi da albarka da kuma makwabta da wannan zawiyar wadda ba tare da munan jiki da jiki amma na dai sautin da muke yi yana isa gare su da kuma indin miliyoyin al'ummar musulmi wadda muke ganewa da ku da tsamin kafofin watsa labarai kowace shekara duka kowa da sunansa da darajojin da Allah ya yi masa muna gaida juna da gaisuwan musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
yau muna yammacin juma'a kuma yammaci na biyar ina lillahi wa inna yammaci na biyar yau yammaci na biyar yau ka ci biyar azumin nan an raba shida yau mun ɗauki mafi na biyar cikin wannan wata na tara na tara wato wata ramadana hijira da yayin bisa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara dubu da shekara ɗari hudu da shekara talatin da bakwai Allah ya kuma ara mana aron dama da zarafi mun dawo kan wannan aiki mawuyaci. Aiki mawuyaci kuma aikin da har yanzu ba a samu gwaninsa ba sai wanda Allah ya tsallakar da shi bai halaka a jikin yi ba kuma ya ta'a Allah ya karbi abin da ya yi ya saka mashi da aljanna to wannan shi ne kaɗai gwaninta ta bayyana gare shi. Za ka kullum muke ƙari wa Allah kuka, ya datar da mu, ya ganar da mu wannan littafi nasa bisa daidai. Ya taimake mu ya ba mu aron dama da zarafi mu isar wa bayinsa bisa daidai. Allah ya wa bayin nashi bayin nashi Allah ya mutu gamdakatar su fahimci sakon a kusa daidai. Mu da su Allah ya ba mu damar tabbatawa kusa daidai, Allah ya tausaya mana kuma ya sa mu a gidan da ya gina don ya sa wanda suka yi maki daidai. Allah Ubangiji ya dace da mu. Bismillah insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدار الحرام بالدار العرام والعلمات كتاب أمن اتبع عليكم ما تدعو عليه بمثل ما تدعى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين
الله أكبر ولله الحمد matakin samanmu allazi jalla sha'anuhu wa ta'ala sultanuhu al أحد الواحد الأوحد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد yana gaya wa muminai a yaƙi ko a kare kai kafin yaƙi in ba a shirya da su za a yi yaƙin ba to yanzu ya zo su dama asali jahiliya kafin zuwan wannan managarcin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wadda nagartansa ta ɗara wa nagartayyan dukkanin manzanni to akwai al'adan su ƙabilar larabawa suna ajiye makaminsu na faɗan jahiliya na faɗan kama karya na faɗan cinye iyaka na faɗan gwada mun fisuwa ne to a kowatannin da in yayi ba sa wannan yaƙi ɗin. To da dinin musulunci ya zo, shi musulunci ya zo da yaƙi don ba yanda ya iya dole sai ya yi yaƙi tunda an ce ba za a yi shi ba ba za a bari a yi shi ba. Da wannan Allah ya yi izini, shugaban halitta ya ɗauki ransa da lafiyarsa da ransa akwai da lafiyarsu aka je aka tari mutuwa ƙarra ga ta nan ana gani saboda an sallama wa Allah an yadda Allah ne yake a yi to dole sai an yi ko da lada ko ba lada. to kun ga wannan sai aka yi sa'a da yake ji addini abin da yake dubawa cikin komai in yake abu haramun ne to ba mujarradin abin ne shari'a ta gani ba me abin ke jawowa wa al'umma na tutuwa in yake wannan abu halal ne da kyau ba mujarradin abun bane a'a menene ake samu a cikin abu kai da gani yaki in dai kana so ka ga ciwo karara ka ga mutuwa karara ka kalli zan da ake yaki to amma a lokacin kuma yaki shi ne maslaha me zai biyo baya addini zai yi karfi me zai biyo baya musulunci zai samu kuɗin shiga wato income kenan me zai biyo baya wasu kaccen banza wanda sun ci darar Allah sun sha jeron Allah sun ci nama sun ki su Allah to yau ba su a sarka an kamo su sunan su bayi wannan ƙarfin nasu Islam zai mora ke inda ba yaki ba ƙarfin su na goma kawai su ne ƙarfin su na kasuwa ne ƙarfin su na tsagon su amma in ka kalli yaki in ba ka da mu'tabar a sai ka ce gaskiya wannan ba addinin zaman lafiya ba yanzu mutum a ɗaya da san yanzu an yanke masa kai kuma annabi na murna wai ya dace gaskiya ban gane wannan ba ai ba za a gane an wuce kai ana gun Allah da annabi ai kansa dai fadin nan kan yana aljanna ba kansa kake kallo ba yanzu yanzu kai ne ba abin tausayi me kan naka zai ce na maka kai yinsa ina nifan kanka na kafaɗanka amma an miƙa ka wa zabaniyawa suna daka ta dakun da aka yi da kurayen musulunta. Kai da ya amfani ba. To kenan Islam Islam ne, amma ma'anarsa al-Islam wato Islam al-Muslim a aka haifar da masdarin al-Islam. shi ne wato abin da ake ce maso ta tsaron ka yadda kawai su abin da Allah ya ce masa ka yadda aka yi kyau za ka yi iyayenka to sai ka cancanci a baka suna al-muslim to kun ga akwai yaki akwai jin ciwo akwai cire kai akwai zubar da haji akwai mutuwa amma duka addini ya kalli akwai zaman lafiya bayan an yi yaki in kuma aka ki ayi yake ta addinin zaman lafiya ne to da addinin da lafi cewa addinin wani ana zungure da wani gobe kai ma an ce kai musulmi ne ma baka saka faɗa ba saboda ne wani karfi ya mamaye ka to wannan karfin ne gudun kai ya mamaye addini to sai Allah ya ce mazaje rijalai kenan ku fita tare da uban mazaje uban sadaukai sallallahu alaihi wasallama a je a ce wa'in da suka ce ba za su bari a yi addini ba yanzu da addini yana da mazajen da lallai ya ce sai an yi kenan kar ka kalli ya ce ka kalli menene hikimar addini bayan an idar da ya ce mai musulunci zai samu shi ne ake magana wannan watanni wata su kafirai ba sa yin yaƙi tun jahiliya to islam da ya zo akwai watannin da kuma ba a yaƙi saboda a samu damar sake hanyoyi masu zuwa aikin haji wani zai zo da kayan da ana bukata babu a nan hijazin amma daga inda zai zo aikin haji su kuma a nan Allah ya ba su abin da yawa in ana yaƙi a hanyoyi har watannin haji ana yaƙi kun ga kenan babu maganar tururuwan alhazan duniya su zo ibadan Allah to kawo kenan tun da babu to to kenan haji ba zai yiwu ba kuma in haji bai yiwu ba kuma to islam bai cika ba tun da dai buniyar islamu ala amsi shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zakat وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا وأتين خمسة أركان تعرف إيه هنا كاغا بابوني الإسلام على أركان كما تقول على أمر ودول الإسلام خير إذا يأتي domin wannan ibadar so ɗaya ce a shekara ana kiran shi musim bature na kiran shi alwale abinda in an yi bana sai baɗi arabiya da balarabiyar yare ana kiran shi mu'tim bahaushe na cewa ya zagayo bature na cewa annual ko annual sai aka ce to in in watannin nan shawwal to dulqada dulhijja muharram kar ayyaki saboda ne a samu masu zuwa haji a raƙuma su zo masu yin fito da kwale-kwale a cikin teku su zo masu zuwa a kan dawakai su zo masu ɗamara hanya da ƙafa su zo saboda a amfani juna a ji Allah a yi kasuwanci ka sayi abin da da ka koma garin ku ka ci riba wanda ya kawo nagarin ku shi kuma sai ya sayi nagarin ku shi ma ya kai ya ci riba to an gama kaga kuɗi ya samu kuma an tabbatar da ɗaya daga cikin fitattun musulunci to kuma da sun yi yaƙi sai a ce to a ayyana rana kuma. To kenan kun ga a shaharun haram bi shaharin haram. Yadda su kafaran za su ajiye makani a watannin da suke ba wa al'umma tun a jahiliya. Kuma musulmi ai kuna da watannin da za ku ajiye makani domin sa. Kun ga a nan da yake shi Allah shi ya yi kowa kuma ya san kowa kuma ya yi tanadi daidai da kowa. Kada musulmi ya kiyaki a wa'innan watanni wanda aka ba shi dama ya ɗan faɗaɗi wa'innan su samu bakin magana cewa a yi tsoro ne, ko ba haka ba ta a yi tsoro ne, to sai aka yi sa'a sai aka musu irin maganarsu yanzu kuma shi shekarun nan na baya da kuna cikin yakin kabilanci idan watannin suka zago kuke ajiye makami kenan kuma tsoron wa'incan ɗin kuke ji. Tabi kenan a shaharu harami bi shahari. Haka idan ana watannin alfurma to ana watannin alfurma daidai ne a ajiye makami. To amma fa wal hurmatu qisasu. To duk da wannan ba a je filin dagan ba amma in aka samu wani ya zalunci wani ko ya sare shi ba a fagen daga ba ko ya karya shi ko ya masa miki duk waɗannan duk da ba a yaƙi amma za a yi isafi wanda ya keta alfurman an yi yarjejeniya muna watanni ibada ba za mu iya ci gaba da yaƙi ba wani kawai ya sa ɗaɗo ganin cewa zai same ka baka da makami kenan tunda kun aje yaƙi haka ne ko zuwa ƙare abu kaza to wanda ya yi shiga wannan hurumatu ya yi ta'adda ya zo kenan ba yaki ake yi ba to kisasu kada a bari a zo a yi ramuko a kamo shi a yi ramuko kun ga shi kenan ba yaki ake ba in ana yaki akwai ramuko ne babu ramuko malam to wannan za a kamo azzalimi a fidda haƙƙin almazaluhum daga jikinsa kifa idan kunne ne ya sace ka harami kawai da takobi sai cire maka kunne alhali an ajiye makami saboda zuwan watannin alkurma to shi ma za a kamo shi a samu takobi mai kaifi irin nasa in kunnen dama ne shi ma ba zai kwanda nasa in ce ba ku kwanda nasa ba to na nasa ya cire ana gaya masa in bai san Allah bai sani ba kunnen kai cire ba nasa ya cire dole shi ma sai waye gari in hula ta masa oba to dai kuma ya ciko dama kunne ita take taya hulan da ta yi oba to shi ma na tsaya ji wal hurma qisas kamar ita dai alaikum duk da an ajiye makami malam saboda zuwan ashurul hurum amma wanda sun ya zo ya fari muku da ta'addanci kan ku ce ai ana watannin da mun daina zubar da jini yanzu mu maganar musimul haji ne a gaban mu a'a fa atadu alayhi da gaggawa kun ga sai Allah ya sa aka yi akaki na zancen da fa'u famman ya aika da alaikum sai ce a'a bai ce wa'adadu ba da ce wa'adadu to za a iya sa samun dan tazara tsakanin ta'addan dan ta'addan zuwa ramawan musulmi amma sai ce fa sai kawo fa'ul kuja'ati fa'ul aqabi aidan fa'ul amri kuma fa'adadu take yake kuma ku yi farmaki alaihi akan sai kaga ba alaka ba ilimi ba ka duba musulunci. Duk wanda ya yi muku ko suka muku ta'adda to ramawar a kansu kawai za a tsaya. Kun ga sabanin masu mulkin duniya yanzu a kan rai ɗaya na mutanen Amerika rai ɗaya rai ɗaya ma ala tsoho tsohon ma ala kwandin sai a yi wata shida ana mana ruwan bumamu an zo kare harkin bin adam to mu kuma ko ba mu ne ne ba mu da halaba mu zuwa su ne mu eh alaƙar tambayi adamu ya ce mu banda mu kenan a cikin ya'yan nasa rai ɗaya malam ka samu zuriya mafiya tsarki ka kashe su to ba haka ba ne a dokar Allah fa mani ita bi alaikum fa ajatu alaihi shi daya in wani ne ya sato baturen nan ya zama kidnapper kenan ba to shi za a nema duk hukuncin kansa zai kare in haka ne in yanzu da aka ce ya zo da bijamin su Amerika za a ba shi kwangila hanya ya zo dai ba a gan shi bai kasa kamfanin da ta ɗauko shi da ne ne a hannunsa a hannunsa da kuma da addini kira kuma a daidai wannan gaba nake so in gaya mana ɗaya daga cikin manya-manyan jagororin tafiyar addini na duniya karkashin unwani tufanci Sheikh Abul Abbas Ahmad At-Tijani radiyallahu anhu wa arzahu da ya tsara auradu da azakaru a ma'aunin ga ta farki a matsayin na jikan manzon Allah ga ta farki da za ka yi Allah Ubangiji ya waiwaice ka annabin rahama ya karɓe ka to sai aka far masa sai aka far masa to an ke zara baya barin dani ana barazana majama'arsa muridansa saboda sai dai su bar abin da suka karɓar nan kuma kowa ya san ɗariƙa amana ce alƙawari ce ahadun ne in baka ɗauka ba baka ɗauka ba in ka ɗauka ta zama ce mas'uliya a kanka to shi ne kamar tijjani radiyallahu anhu ardahu babban malamin nan da duniya ta karɓi bakuncinsa hijiran ma'aiki shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ya shayar da al'umma wasu irin ulumu da hikamu to sai ya ce daga yau ya canza tashen ɗariƙar da ta tijjaniya daga maganan a kashe mutum kawai yana gani a bi shi da gora a makin shi yana gani saboda shi ahalun layi ne ya ce yau moto wato tashin طريقة الجامية فمن اعتدي عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليه to wasu ma sun ja sai bayan ma shehun ya kaura ne sai da ɗariƙar ta zo kafin hannu babban sadaukin nan waliyin nan shek umarul fuki radiyallahu anhu arzahu an ce shi ne ma ainihin wato wato wannan ɗariƙar shi ne ya mata take da wannan aya cewa daga yau fit for daga yau kule daga yau wanda yake utankara sai ya kwana yana ci to ya sallama da gadonsa tare da su kwana to haka ne wannan ɗariƙa manya sun karantar da mu taken ta kenan kuma da aka mata wannan taken to kuma sai aka sakan mata mara kafiran faransawa wanda suka dinga angomar dole kuma suka tsaya domin an musu irin yaren da sun san abun ba zai kare yadda da suka saba yi kawai cikin lafiya ba kenan har yau har gobe wasu malamai sun ce wannan ayan muhu kamati faman ita je alaikum duk wanda ya muku farmaki ya muku zalunci ya muku ta'addanci fa ashadu alaihi kuma addini ya ba ku dama ku yi miki farmaki ku yi miki giran mikiya sai dai bi misli ma ashadu alaikum sai an kwatanta kan ciko ya biyo domin ketare hajji shine kuma ta'addanci wajen matsala iyakan abin da aka yi an daidai in za to shi islam ne to gota shi kuma ba islam ba ne gota shi ba islam ba ne shi sa ka duba tsarin shari'ar Allah sai ka samu ya yi daban da shari'ar kowa saboda ana gudun kada mazalumi ya dawo a zalumi yanzu kun gani rai annatu bin nafsi wannan shine mujarrabin wa'ayi kafin sai da wujudi ya sa baki wanda shi ya kaje rai to ran sai ya kaje sai aka ce a wata ran ta ko wata ran aka ce idan musulmi ya kashe kafiri ba ana yaki ba ana yaki ya ce kan dama ai ya cancanci ai mafi abin da ake wa takardun kuɗi inda sun shiga jihun mutum malam misali in an ba ka albashi raya ko kaje ko kaje su to abin da ya cancanta rayukan takure a fagen fama ai musu abin da ake wa takardun kuɗi bayan sun nuna sun zama na mutum na jin ban taɓa ga wanda ya je noman takardun kuɗi ba ala wani kana raya kuɗaɗe ka mutu kunya kunya kana jiran abin nan ko da an samu sunan su dawaye ne gawaye ne to ana yaki rayukan kafirai halal ne in ji Allah tunda sun fito sun ba da kansu da su tsare kafirci mu ne fara tsare musulunci to wannan ba muna magana a yaki ba muna magana a mu'alata haka a mu'alata to mutum in musulmi sai ya sake rai amma ran kafiran rai ce to sai a duba shin kafiran nan akwai yaki tsakaninsu da mumine wanda aka rasar musu da ɗan uwansu akwai yaƙi a kulle ko an wari an yi sulhu in akwai yaƙi shikenan ba za a sake shi ba ba za a ba su biya don an sake shi an dange ta shi kenan da rabin rai wato shi kaji ne rabin rai in an shi biya an ba su kuma to dawo ta yi makami tunda jim kaɗan da a koma da za to musulmi ya miƙa kansa kenan ga makami ga igiya a kashe shi sai zama to ba za a sake mutum ba sannan ba za a ba su biya ba amma idan ba a yaƙi da su su zinyiyai ne sai musulmi ya kanki ɗaya a cikinsu sannan ba a ma'araka ba ne a'a to nan ba za a kashe shi ba amma sun cancanci za a ba su diya amma diyan rabin diyan mumini to ga nan ku ta kashe nan ku amma ba a kashe ta saboda ne fifiko wannan nafsu tsahira ce wannan kuma nafsin ce amma najisa sannan idan mutum ya cire idon wani mutum abin da aka faɗa shi ne za a tambayi mutumin da danginsa kana so a cire idonsa ne ko kana so a baka diya ka ga wal aini bil aini amma in mai haƙƙi ta kar a cire mata ido ina son diya to za a sa wancan mutumi da dukkan na jikinsa za a tatse su rabin diyan wannan mutumin wato raƙuma hamsin ko kwatankwacin kuɗin da zai saye su amma in ya ga mai zai yi da kuɗi inda ya canza min yanayi in na je neman aure ake gudula shi ma a tsokane nasa mu gagar ɗauko a hoto duka da gani har su kawai ni ba ni ni ni ni ni ni ina gaya wa shari'a ko ma al'ari ko amina ba ni son komi kawai a cire masa ido to shi kenan watan rabuwar ka ido ga yayi dan da ban yadda akan cewa kar a cire ido a ba da diya hudu ne ne shi daya sai shi kadai ya yadda in bai yadda ba za ka wayi gari zancen ta mamman shata wai mazaji mai ido daya eh haka da haka gani kana ji kana kallo eh ya kai ba mazaji bane amma dai adireshin ya hada duka kuma Allah ne ke a masa haka saboda ka san yanda kake son idonka haka yake son naka ko ga wannan kenan to amma idan aka samu mutum kuma idonsa ɗaya ne ya rasa ido ɗaya tuntuni ko haifaffe ko waƙiya sai wani ya cire masa ido ɗayan nan to yanzu a ƙa'idar musulunci wai ido biyu ne su cire don ita take masa aikin ido biyu to yanzu ido biyunka kana ji kana kallo ka ce a ba alƙali an ce musulunci adalci ne ido ɗaya na cire ce kai da Allah in kai jahili ne mu nan addini mu karanta haka annabi yake a maka. Da wannan ne ma malamai suke ce lalle musulunci. Wato saboda ko idan ka ɗauki shafin ka ɗaya in ka danne ido ɗaya malam ba ganin da zai ragu maka da guda ɗaya. Ya ka gani ba wai ganin ya dawo yawwa ya ka ce to tun da ido ɗayan nan naka aiki ne yake maza aikin ido biyu to yanzu in aka cire maka ido ɗaya kana nan a mai gani shi na nan a dilin to kenan ba a samu kitasu ba to da haka nan bimisai shi ne a cire ido biyu don yadda ya shiga duhu jinin sai ma ka shiga jinin sai in yi masa adalci da alƙali aikar a yi haihuwar guzuma ya kwanci uwa kwanci na cire irin rajini mai na ƙaru amma tun da yanzu ya makantar da ni ba ni gani to a karɓa mun jiyan idan duna na guda biyu ko kasuwanci a kofar gida kai ne ke yi kaga ya huta da sandan bara da wahalar da san jagora to za a tatsi diya complete ne dan ido biyu ana karɓar complete diya na mutum ne rakuma ɗari ɗaya kaga malam makawo ya samu kuɗin rakuma ɗari ɗaya malam ai dai a nazari ne ya biya biya kukula maka idan dinnan naka me zai samu bai samu komai ba na karuwa amma dai ya huce a wuce yadda ba gani kowa ya ce ma ba ya gani kowa to amma dai karuwa ne ya ce a a ban jiya to ba za a cire ba kaga wal ainu bil ainu wani abu na iya shiga ba a rama ido din da ido ba sai a rama da fansan jiya haka ne haka ne za ka kenan kun ga wata kullaha Allah ke so dukkan mu kuma mu haɗu mu tsorace shi a taɓawa khairun min al-fatawa in ji malaman hikima mutum ya yi kaka tsantsan bai fada wa shari'a inda zai kasa fita ba ya iya fada na fatawar ta ina zai fita a takawa khairun min al-fatawa takawa shine kaka tsantsan biyan da in Allah Ubangiji ya ga ka je gun to ka saba masa ne wani ka zo wajen to zuwa wajen shine barin takawa haduwa ba a je ba shine takawa ɗaya daga cikin gwarazan malaman tarbiyya na duniya wanda ba dama ka lasafta karaju na rijalai sai ka ka ka faɗo kansa shine kodai da kuma iyawar rahmatullahi alai babba ne sahun gaba gaba ne na bayan sahabbai yace fa in Allah yace mu ji tsoronka yace wai kar mu ɗauka da mu ji tsoronka wai don kar ya mana azaba yace Allah ya wuce wai in da mu tsoraci Allah gudun azabarsa ne to ba mu kaddara Allah girman kadararsa. Yace idan yace mu bikin nan za mu biki ne fa dole ba wai don na da aljannin da zai ba mu ba domin in za mu ba kishi don ya ba mu aljanna to an dawo zaman sayyidi da bawansa na duniya da yi. bayan mutum guda goma ya samar da su ne don su taimaki mene amfani to shi kuma Allah ba abin da za mu yi mashi ya amfane shi to wannan babban malami ya ce da mu bi Allah dole ne ko da sakayyen aljanna ko babu tunda mu bayi ne shi kuma shi ne mamallakin mu haka ne to Fudailu dan iya yake cewa da ma a ce kun ma ba ma maganar lahira yace ba ma maganan mutuwa yace a ganin sa duniya kawai dole ma a guje ta saboda ita din ba ta da tabbas ba ta da tabbas wajen wai in ka yi mata wai ta yi mata a sai yadda ka gani ka to yace to ko da a ce ma ba za a mutu ba yace ita kanta duniyar ma ita kanta mai yaudariya ne bai kamata a sake a yi aure ma da ita ba to kaga ku irin wannan majali irin kadarin ku kenan ko da yake dama daga cikin wannan abin da muka tsara na wannan shekara in dai muna da aron rai lafiya za mu zo ma kan tarajimul rijal dan addini gaba ɗaya ba ka sani ba sai an gaya maka mazajen da gabace ka akan su wasu ani ani wanda zai ke maka inda sauki mutum ya hure na sirga ya ce maka imamu maliki bai da hujja to in ka san imamu maliki konkret sani za su gane wancan sunansa sha mi tsore ka ji ma hatsari ne balle ka aje imamu maliki ka ɗauke